بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren asabar wanda shine daren tara ga watan ramadan hijira na da shekara 1441 wanda ya dace da ɗaya ga watan mai shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 37 cikin jerin darussa daga littafin asiyasata shar'iyya fi islahi ra'i wa ra'iyya wallafar shekul islam Ahmad ibn Abdulhalim ibn Abdulsalam ibn Taimiyya al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa ibn Taimiyya ya rasu ne shekara ta 728 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi na as-siyasa shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da ka'idojin shugabanci da jagoranci Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi Ibn Taymiyyah yana ta yi mana darussa akan yadda ake rabon arzikin ƙasa wato yadda ya kamata gwamnati ta musulmai ta daular musulunci ta sarrafa dukiyoyinta mabambanta. Yana magana akan bayar da kuɗaɗe ga almu'allafatu qulubuhum za mu tashi a inda yake cewa a cikin shafi na saba'in da uku malam ya ce lakin ya juzu bal yajibu al-i'ta'u li ta'rifi man yuhtaju ila ta'rifi qalbi وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك كما أباح الله سبحانه وتعالى في القرآن العطاء للمؤلفة آآ آآ للمؤلفة قلوبهم في الصدقات وكما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه وهم سادة وهم السادة المطاعون في أشائرهم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم وأيينة بن حسن سيد بني فزارة وزيدا الخير الطائي سيد بني نبهان والقمة بن أولاثة العامري سيد بني كلاب ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن عميه وإكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير malam yana so yana mana magana akan almu'allafatu qulubuhum yace lakin sai dai ya kamata a san ya juzu ya ya halasta bal yajibu yace kai ba ma halasta ba wajibi ne al-i'ta'u a dinga ba da dukiya lita'alifi man yuhtaju ila ta'alifi qalbihi dan lallashin zuciyan wadda musulunci ya fahimci shugabannin musulunci suka fahimci akwai bukatan alallashi zuciyarsa wa in kana huwa la yahillu lahu akhdhu zalika koda kuwa shi mutumin wanda yake so alallashe shi din a zahiri bai halasta ya karba ba saboda mawadaci ne ba talaka bane ba mai bukata bane كما أباح الله سبحانه وتعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم كما عند الله سبحانه وتعالى يا حلستا أتكين القرآن يتي أبي ومؤلفة قلوبهم يدي فدا أتكين جيرين جير ما سأنسى صدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم يتي في الصدق في الصدقات Uh, wakama kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yu'til mu'allafa uh, qulubihim kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba su din a aikace kamar yadda zamu zo mu ji min al-fai'i yana ba su daga fai'i bayan can an ba su daga dukiyar zakka wa nahawihi ko wata dukiya makamancin wannan wa hum su waɗannan irin mutane as-sada shugabanni ne al-muta'una wanda ake jin maganar su fi ashairihim a cikin al'ummominsu, kama kanan nabiyu sallallahu Alaihi sallama ya oƙil akra bin habis, annabi ya kasance na baiwa akra ɗan habis sai da bani tamim, shugaban banu tamim, wa oyanata na hisnin yana ba oyanata ɗan hisnin sai da bani fazara, wato wanda yake shugaba ne ga banu fazara, wa zaidal khair abba'i sai da bani nabahan shi ma annabi yana bashi wa alqama binu bina ulasa al'amiri da kuma alkamatu dan ulasa al'amiri sai da bani kilab wanda shugaba ne shi kuma a cikin bani kilab wa mithla sadati quraishin min at-tulaqa da kuma wato manya cikin quraishawa daga cikin at-tulaqa waɗannan musulmai din nan na ƙarshe ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka Safwan ibn Umayya kamar Safwan dan Umayya da Ikrima bin Abi Jahal da Ikrima ɗan Abu Jahal da Abu Sufyan bin Harb da kuma Abu Sufyan sai kuma wa Suhail bin Amrin da Suhail ɗan Amr da kuma wato Al-Harith ibn Hisham wa adadin kathir. Wannan fakara da ya ambata kenan a takaice kwarai. Al-Imamu Ibn Manda a cikin wato littafin shi na tarihi na na abin nan ya fitar daga Ibn Abbasin ibn abbasin yake cewa almu'allafatu qulubuhum mutum guda goma sha biyar ne wasu mutane ne guda goma sha biyar su ake nufi da almu'allafatu qulubuhum sai ibn abbasin ya zayyano sunayensu wanda a ciki ya ambaci waɗannan mutanen da aka ambata a nan su abu sufyan da al-aqra ibn habis da uyayna bin hisn da suhailu dan amr da al-harith ibn hisham da huwaitib bin abdul uzza wanda shi ba ambace shi a nan ba da kuma Suhail ibn Amrin da Juhani bayan wancan Suhail ibn Amrin wanda yake dan Makka din can al-Makhzumi akwai kuma Suhail ibn Amrin al-Juhani sai kuma Abu Sanabil ibn Ba'ala ibn Ba'kak sai kuma Hakim ibn Hizam sai kuma akwai Malik ibn Auf akwai Safwan ibn Umayya akwai Abdurrahman ibn Yarbu' akwai kuma Ahmad ibn Qais al-Sahmi akwai amru bin mirdas as-sulami sannan kuma akwai al'ala bin al-harif as-sakafi wannan mutane guda goma sha biyar ibn abbas ya ce su ne mu'allafatu qulubuhum wasu kuma daga cikin magabata suna ƙarawa su ce akwai jubair bin mut'im akwai kuma az-zabrqan bin badr akwai kuma qais ibn makhrama to waɗannan dukkaninsu kowanne in ka bi tarihinsu za ka tara babban mutum ne cikin mutanensa ko ba wai talaka ne fitik bai cikin talakawa ko mabukata ko wanda ba su da shi amma shari'a ta ce a bashi saboda idan an bashi yana da magoya baya yana da jama'a wanda za su ji daɗi saboda an bashi shi ma hankalin shi ya kwanta cewa an mutunta shi daga nan sai musulunci ya ratsa zukatansu sai a samu zaman lafiya a samu yaɗuwar addinin musulunci shi ne ana yake faɗa mana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana bai waɗannan mutane daga cikinsu na farko akwai al'aqra ibn habis sunan shi kenan aqra ibn habis ibn iqal al-mujashi'i ɗaya daga cikin hukama'ul arab ne wa fursanil arab hakimi ne wato mutum ne mai zalaƙar zance kuma daga cikin gwarazan mahaya da wakai jarumai ya rasu a shekara ta goma sha uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da Uyayna ibn Hisnin wanda shi kuma Uyayna sunan shi kenan Uyayna bin Hisn ibn Huzaifa ibn Badr ya musulunta bayan fatu Makka yana daga cikin kamar da malaman tarihi suka ba da labari suka ce min al-arabi al-jufahat kamar da ibn Hajar ya kawo ce mutumin kauye ne wanda yake mai jafai irin na mutanen kauye ya daga cikin wanda suka yi ridda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya butu laiha Uh, aka sake kamo shi ma a matsayin wato fursuna sai na bakar ya yafe mishi uh, yana da jafa'i kwarai da sakin baki da galatsi shine wannan da aka rawaito cewa kamar da bukhari ya rawaito ya zo ya shiga gun umar ya ce wa umar ba ka yin adalci kaza da kaza da kaza har umar ya nufin zai buge shi sai wani daga cikin uh, sahabbai wanda ya kawo shi ya ce umar ai kakka damu da wannan yana daga cikin gafilai ibn al-Bari ya ba da labarin cewa uyaina ya aure a gidan usman ibn affan usman kai ya aure yarsa yar gidan uyaina din nan ya taɓa yi manzo Allah sai ya sama galatsi mai wanda ya shigo bai sallama ba annabi ya ce ya zaka shigo ba sallama ya ce ai shi ya riga ya alƙawarin shi ba inda zai shiga waye ne mai izini ya ga Aisha a wurin haike cewa wannan kuma wace ce aka ce mashi ai matan manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa manzo Allah banan na maka matar tafi ta kyau ba galatsi ne irin na bakauye haka yake bayi da kamun bakinsa Allah shi kyauta to amma har Aisha take cewa annabi wannan kuma waye sai ya ce sai annabi ya ce mata kamar da riwayat da take ta da dan matsala isnadin ta annabi ya ce mata gashi nan dai ahmaqu muta'un fi qaumi wato gashi nan dai wani mara abin nan ahmaq wato kamar ka ce wawa kenan amma kuma wanda yake ana ana ana ana girmama shi ana masa biyayya a cikin jama'arsa to wannan shi ma yasa daga cikin da annabi ya baiwa da kuma Zaidul Khair Zaid ibn Halhal ibn Zaid wanda mawaki ne kuma khatibi kuma jarimi mai kyauta sosai ya yi ma manzo Allah sallallahu wifada a hanyar shi ta komawa garin su yarsu wanda sayyidi ne a cikin Banu Nabahan sai kuma alkama ibnu ulafa shi ma ya daga cikin shi ya yi ridda wannan shi ma ya je ya gamu da ya kuma gun kaisar a rum kenan daga baya kuma ya tuba ya dawo ya shiga musulunci har umar ya bashi ainihin aiki a hauran a can ma ya rasu an ba da labarin cewa hutai'a mawaƙin nan ya kama hanyar ya tafi wurin shi kuma har labari ya iske shi cewa ga hudai a nan zuwa sai ya kwanta rashin lafiya ya mutu hudai bai iso ba da hudai ya iso ya gabatar da waka ta yi mashi ta'aziyya a gaban 'ya'yan shi yayin suka ce ai ya ba da wasiya ya ce in ka zo a tambaye ka da me da me kake so na kyauta ai maka kyautar da kake so ya shahar da kyauta kwarai shine shugaba a lokacin ga banu banu kilab to duk waɗannan sa daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga ba su wa mithlu sadati quraishin daga cikin quraishawa kuma akwai jarumai shugabanni a cikin quraishawa min tulaqa daga cikin tulaqa waɗanda suke wato waɗanda suka musulunta din nan bayan fatu makka waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafe musu duk da yake akwai maganganu akan riwaya ta jizo game da cewa in habu fa antum tulaqa ba shine mahallin tattaunawa mu ba anan daga cikin sa akwai Safwan ibn Umayya Safwan ibn Umayya ibn Khalaf baban shi shine wannan babban kafiri daga cikin katla badrin umayyatu dan khalaf kuma shi ma yana daga cikin wanda suka nassaba wa musulunci gaba mai tsanani a jahiliya shi safwan dan umayya shine sahibul azlam shine da yima mutane karau karau na in za su yi tafiya ya duba musu sa'a ya ya gudu sanda aka yi fatu makka daga baya ya dawo da ya ga kamar yadda bahaushe ke cewa da ya ga ba sarki sai Allah ya dawo ya zo musulunta a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake faɗa a cikin hadisin Muslim da Tirmidhi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya min kyauta laqad atani Annabi sallallahu alaihi wasallama huwa abghadun nasi ilayya fama zala yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Umayya yace Annabi Safwan yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabani kyauta tun ina jin haushin shi fiye da kowa hasidin na koma na fi ƙaunarsa fiye da kowa saboda kyautarsa salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula bayan musuluntarsa ya koma makka bai zauna a madina ba ya koma makka ya rasu a makka a shekara ta 41 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hadisi a cikin muslim shine wannan riwaya da kuma cikin as-sunan al-arba'a sannan bukhari ma yayi ta alikin wani hadisi nashi umayyatu dan safwan dan umayya kenan da ikrima ibn abi jahal ikrimatu dan abu jahal abu jahal da aka sani wato amr ibn hisham al-makhzumi babansa kenan wanda babban shugaban kafirai din nan duka duka shi ma dan nasa ya shahara wajen kafirci din amma daga baya ya musulunta bayan fatu makka shi ma an ce ya ma yi ya yi shahada ne a yarmouk shekara ta goma sha uku akwai hadisin shi guda ɗaya wanda yake da inkita'i daga ainihin Mus'ab ibn Sa'ad wanda bai riske shi ba amma yana da hadisi guda ɗaya a cikin sunan ta al-Imamu at-Tirmidhi kenan Allah ubangiji ya ƙara musu yarda to haka kuma da shi kanshi Abu Sufyan din Abu Sufyan bin Harb wato Abu Sufyan shine asalin sunan shi Sakhar ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams wanda shine shugaban kafirai a yakin Uhudu da yakin Ahzab ya musulunta bayan fatu Makka da ya ga ba nogo nogo ya musulunta shi ma idan shi guda biyu duka ɗaya an buge ta a ba'ifa ta fashe ɗayan kuma a yarmouk ya mutu shekara ta talatin da ɗaya ko da biyu yana da ɗiya da wannan kenan abu sufiyana yana da ‘ya'ya da yawa maza da mata shine kakan daular banu umayya da ake faɗa tarihin shi na nan da yawa haka babban mutum ne radiyallahu anhu sai kuma abin nan suhail bin amr al-makhzumi kenan wanda khatibu quraish kuma wakilin qurayshawa a hudaybiya bayan ya musulunta musuluncin shi yake sosai kwarai kamar da zabi yake cewa kana mahmud al-islam ya mutu a ta'un ta amawas a shekara 18 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu abi khaythama yake faɗi shi ma yana da tarihi mai yawa kwarai da gaske ya iya jawabi sosai ana yaba shi wajen jawabi to sai kuma bayan shi akwai wal harith ibn hisham harith ibn hisham ibn mughira kenan al-makhzumi wanda dan uwan abu jahal ne kawu yake ga ga wancan ikrima kuma hakanan kawu ne ko kuma cousin ne ga khalid ya daga cikin wanda suka je badar tare da kafirai amma bai mutu ba shi ma suhail ibn amr din can ya je badar tare da kafirai aka kama shi a matsayin fursun daga baya ya biya fansa aka sake shi shi ma wannan al-harith ibn hisham shi ma a amawas ya mutu a ba'un ko kuma a yarmuk kamar inda ibn sa'adin yake faɗa to duk waɗannan suna cikin al-mu'allafa waɗanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ba su dan tallashin zuciyarsu da dukkaninsu mawadata ne manya ne shugabanni malam yace fa fi sahihaini an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala ba'atha ali wa huwa bil yamani bi duhayba bi turbatiha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qasamaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina arba'ati nafar al-aqra bin habis al-hamdali wa uyayna bin badr al-fazari وألقم بن علاثة العامري أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي أحد بني نبهان قال فغضبت قريش والأنصار فقالوا يؤطي سناديد نزد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللهية مشرف الوجهين وجنتين غائر العينين ناتئ الجبين مخلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله ويرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من دئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى malam yace fa fi sahihaini yazo a cikin bukhari da muslim an abi sa'id al-khudri daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala abu sa'id yace ba'atha ali wa huwa bil yamani bi dhuhayba bi turbatiha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da sayyidina ali aka tura shi kasar yaman ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani curi na zinariya bi turbatiha ɗanya sharaf har da ƙasa-ƙasa a jikinta. Ila Rasulullahi sallallahu Alaihi sallama ya aiko da manzan Allah da wannan zinariya, da aka kawo manzan Allah sallallahu Alaihi sallama faƙa sama ha Rasulullahi sallallahu Alaihi sallama bai na arba'ati na fari. Sai annabi ya raba wa mutane hudu su ne al'aƙra'i bin habisin alhamdali wanda muka ambata a zikiran wa uyaina bin badrin da shi kuma uyaina alfazari wa alkama bin ulafa al'amiri da kuma zaidul khair abba'i waɗannan hudun sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba ya basu waɗannan zinariya qala mai riwaya yake cewa abu sa'id kenan fa ghadibat quraishun wal ansar sai quraishawa da ansarawa suka ji haushi ba su ji dadin abin da annabi ba sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna maka zuwa ga yadda zuciyar dan adam take ta'allake da dukiya kaga dai su ne sahabbai su ne makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne masu kaunar shi waɗanda suke mashi biyayya amma a wannan yanayin tunda kuɗi ne kuma suka ga an ba wasu sai zuciya ta ɗan adam sai ta ɗebe su sai suka jawo shi a wani daga cikinsu yake cewa ya otsi sanari da najirin waya da una ka gani kenan ya bai wa waɗannan gingima gingiman mutane sanadi jam'u sindid wato waɗannan manya a cikin najadawa ya rabu da mu wato mutanen ƙauye da suka zo kawai ya ba su ya kyale mu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يجي إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم lalle ni na aikata haka ne domin in ja su a jiki ku musulunci ya riga ya gama ratsa zakatan ku ba ku da matsala amma su kuma har yanzu akwai wanda suke da wato wani dan kaikayi ko shubuha ko rashin zaman abun a zuciyarsu qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa habbai wannan abin sai suka gamsu faja'a rajulun kafful lihya sai ga wani mutum ya zo wanda yake da gemu wanda yake cunkus shine kaffu wanda ya ci kurkuɗe ya ci kurkuɗe ba wai yayi tsayi irin yadda aka san gemun larabawa ba mushriful wajlataini wanda yake da idanu ciki ciki saboda yana da yana da wato yana da abin nan alwajlataini abin nan geraren shi wanda suke sun yi tudu ga'iral ainihi idanun shi na ciki-ciki na ti aljabini wanda yake da faɗin goshi mai ƙaton goshi mahalukun ra'as sannan ya ƙwalƙwale kansa faƙala sai ya ce ittaƙillaha ya muhammad a ji tsoron allah haji zangayi a wata riwaya ya ce i'adil ya muhammad a yi adalci a wata riwaya ta al-Imam al-Bazzar da Hakim kamar yadda Ibn Hajar ya kawo su da dama a cikin Fathul Bari yace ya Muhammad da in kana Allahu amaraka an ta'dila ma uraka ta'dilu shi ko da dai kake cewa Allah ya ce ka dinga adalci to ni dai ban ga adalci ba inji wannan dan boko haram dan kalakatu wa fi riwayatin a wata riwaya yake cewa ya Muhammad qad ra'aytu alladhi sana'ata to mun dai ga abin da kai sai annabi ya ce mashi kai fara aitahu to ya ka gani sai ya ce ma uraka adalta ni ban ga kai adalci ba ya faɗa manzo Allah sai san waɗannan miyagun maganganu na rashin kirki da rashin arziki manzo Allah sai Islam ya haƙura bai ainihin wato abin nan ba amma ya shiga cikin damuwa da bakin ciki da haka a wata riwaya sai da ya ce mashi wai haka kai canka ibn hajarin diya kawo ruwayoyin daban-daban ya haɗa su domin ya yi sharhin wannan hadisi dogon sharhi a cikin kitabu kitalil murtaddin a cikin babun da al-bukhari rahimahullah yake cewa babu man taraka kitalil khawariji wa litta'allufi wa alla yunaffira nas anhu wanda ya bar babun da ke bayani akan wanda ya bar yakan khawarija saboda ya ja mutane a jiki su shiga addinin musulunci kuma kar ya kori mutane domin ga shaka shi annabi ya ce ba zai yaƙe su bane saboda kar a ce yana kashe sahaban shi ba zai bari a kashe wannan wannan shugaban yan khawarija wanda shine khawariji na farko a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba zai bari a kashe shi ba dan ka a zo ana samun shubha da za a ce ai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana kashe sahabbansa da wannan mutum ya faɗi magana sai annabi ya ce faman yuti illaha in asaituhu to wane ne kuma zai wa Allah da'a idan ni ya saba wa Allah a ya'mununi ala ahli al-ardi wa la ta'mununi yanzu nan shi Allah ya dada ni akan mutanen duniya ya yadda na shugabance su na kawo musu saƙon shi na karantar da su addinin shi na nuna musu hanyar tsira Allah diya ya dada ni akan wannan amma ku ku kasa yadda da ni kai ka kasa yadda da ni manzo Allah sallallahu alaihi yana jin takaicin wannan abu mai ba da labari yake cewa sun ma'adbarar rajul sannan sai mutumin ya juya ya tafi abin shi kawai shi yana gana ya gama aikin shi ya gama iya zafin kanshi da zai iya fasta azana rajulun min alqawmi fi qatli sai wani mutum ya nemi cewa yana so annabi ya bashi dama ya kashe shi wa yarawna annahu Khalid ibn al-Walid an ce Khalid ne yazo a cikin wata riwaya Umar dan Khattab ne a riwayar Muslim ta fito da magana fili cewa Umar ne ya fara cewa ya manzo Allah ka bari in kashe shi munafiki ne manzo Allah ya ce a kyale shi ka a ce ina kashe sahabbaina bayan da ya juya ya tafi Khalid ya ƙara neman izini cewa ya Rasulullah ka bar ni in je na kashe shi annabi ya ce mashi a kyale ni to anan kuma sai ibn Hajar yake cewa anan kuma akwai wani iskali har ila yau iskali na farko shine Khalid ya fara tafiya ƙasar Yaman kafin Aliyu to ya aka ya halarci wannan kissa yace to sai a ce kenan bayan da Khalidu ya tafi ƙasar Yaman kafin a kawo wannan abin da Aliyu ya riske shi a can shi kuma sai ya dawo Madina annabi ya ce ku kyale shi kar ku kashe ya ce sai annabi ya ƙara cewa inna min di'di hadha qauman lalle daga cikin haƙarƙarin wannan mutumin za a fidda wasu mutane ya ƙar'una alƙur'ana wanda za su dinga karanta ƙur'ani la yujawizu hanajirahum baya zarce makogwaransu Imam Nawawi yake cewa ma'ana haka shine baya shiga zukatansu ya zauna ballantana su ji imani ya ratsa su iyakacin su kawai zaƙin baki zaƙin murya a wata riwaya ake cewa suna karanta Qur'ani ya qara'un ya qara'un al-Qur'ana suna karanta al-Qur'ani danye danye wato da da gardin sa da dadin murya da kuma kyakkyawan karatu da cikakken tajwidi suna karanta shi da lafiyayyen karatu amma kuma la yujawizu hanajirhum baya wuce bakunan su ballantana ya shiga makogoron su har ya ji cikin zukatan su ya zauna ballantana su samu irin imanin da ya kamata su samu yaqtuluna ahlal islam za su dinga kashe musulmai wa yad'una ahlal awthan suna barin maguzawa masu bautar gumaka su ne ga sunan yan boko haram khawarija da duk wani wanda yake da irin wannan tunani na fito na fito da halasta jinin musulmai da kashe musulmai a duk inda suke za ka ga sun fi damuwa da su je bom su je masallaci su wurga bom su yi kuna bakin wake a masallaci su kashe musulmai shine damu su ba su tashi ba su kashe kafirai ba Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yamruquna min al-islami za su dinga ficewa daga musulunci kama yamruqu sahmu min ar-ramiyya kamar yadda takobi kamar yadda kibiya take ficewa daga daga ainihin kube abin harbi kenan la in adraktuhum to wancan rajul din da aka faɗa kar mu tafi da nisa an yi magana kamar guda uku akai ko dai zulhuwaisira wannan da aka ce ɗaya daga cikinsu ko shugabansu ko kuma abdullahi bin zulhuwaisira ko kuma hurkus duka malamai sun faɗi wannan ibnu sa'adin ya karkata ga wannan na ƙarshe din a cikin tabaqat dinsa annabi ya ce la in adraktuhum inda zan riske su la aqtulannahum qatla adin yace wallahi sai na musu kisa kisa irin na adawa sai ibnu ajir yake cewa to yanzu anan kaga an ce a kashe wannan kwaya daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a amma kuma ya ce yin riski waɗancan masu yawa sai ya kashe su irin kashewar da aka yi ba adawa to me yasa aka samu wannan yanayi shine sai ce to abinda haka yake nufi shine a yanzu wannan kwaya daya idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi akwai shubha za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi bai mishi komai ba ya kai na kashe sabbin shi wanda wannan zai jawo wato a samu mutane wanda suke son shiga musulunci su tsoraci shiga wanda suka shiga sababbin shiga ba su dade ba su ma su ji cewa addinin ma ashe kashe su za a dinga yi sannan can kuma da ya ce ‘yan ya riske su to a lokacin zai zama sun riga sun fito da yawansu da ƙarfinsu sun yi fito na fito da al'ummar musulmai to a nan lokacin ya halasta a kashe su da aka sai na adi shine Allah subhanahu ta'ala ya ba shi wannan dama shi ya yaƙi hawarija ya kashe su a zamanin shi ne suka fito wanda kissa ce sananniya doguwar kissa akan mutanen da ke cikin rundunarsa waɗanda suka fanɗare suka kafirta shi suka kafarta mu'awiya suka kafarta kowa wanda ba cikinsu ba suka fita da gaskiya al'ummar musulmai suka koma bayan gari a ƙasar kufa suka kafa sansani suka fara ƙwace da fyaɗe da kai farmaki kasuwanni da garuruwa suka yi ta zalunci iri daban-daban sayyidina ali radiyallahu anhu ya aika musu da ibn abbas ya je musu wa'azi ya tattauna da su aka samu suka tuba sauran kuma suka ci gaba da tamadi akan wannan ainihin wato barna tasu daga baya suka keta alfarmar wasu mata da yara wanda wannan ya ba sai na ali dama ya kai musu farmaki ya karkashe su ga baki daya bayan an kashe su sai da yasa aka yi ta daga gawaki ana duba shi wannan zulhuwaisira dan a ga wani tambari da annabi ya kwatanta da cewa za a samu a jikin kafadarsa da aka ga wannan abin sai da sayyidina ali ya fadi ya sujuda ga Allah subhanahu wataala ya godiya ga Allah cewa Allah ya taimake shi shine ya wannan aiki na kashe waɗannan mutane marasa arziki to da yace la aqtulannahum sai na kashe su qatla adin irin kisan adawa ma'ana irin kisa wanda ba wai ta nau'in kisan ba kisan adawa wajuhu tashbih din shine qatlan la yubqi minhum ahada kisan da ba zai bar kowa ba kamar da Allah yake cewa wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fatara alqauma fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل خاوية سيالله يتي فهل ترى لهم من باكية معنى لا ترى لهم من باكية Allah da ba da labarin adawa cewa an halakar da su da iska wadda take sarsarin mai kadawa atiya wadda take mai girbe komai. Allah ya ce wannan iska ya ba ta dama a kansu saba a layalin dare bakwai wa samaniya ta ayyam da kuma rana takwas. Wato kwanaki bakwai da kuma rana ta takwas ke fatar alƙanwa fi sar'a tsawon wannan kwanakin zaka ga mutane ne kawai a jajjefe ka annahum a ajazo nakhlin khawiya kamar kaci kututturan dabine ne wanda suke khawiya wanda suke matattun dabinai an ce iska idan ta shiga cikin cikin su fafe su take babu komai a cikin su kamar yadda abin nan wato mataccen itacen dabino yake wanda zaka ga yayi rami Allah Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya ai la tara lahum min baqiya ba su da saura gabaki da sai da Allah ya karar da su gaba daya kamar da Allah yake cewa fa tilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu a cikin suratul naml kenan ga garuruwan su can ko ga gidajen su can sun zama khawiya empty babu kowa a ciki bima zalamu saboda kafircin da suka yi sai Allah yake cewa inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'lamun lalle a cikin abin da Allah ya musu akwai aya liqaumi ya'lamun haka ya faɗa anan cewa la'aqtulannahum qatla adin a wata riwaya kuma yazo la'aqtulannahum qatla samudin duka dai ma'ana ɗaya ce wato wanda take nuni zuwa ga kashewa gaba ɗaya fa amma samudu fa uliku bi bagiya su kuma da ainihin wato kwaran kwatsa da Allah ya musu gaba ɗaya ya karar da su suwa Allah Allah ubangiji ya tsare mu wannan hadisi abin da ke yake sa malai kawo shi anan dan ya ishara zuwa ga cewa ga hadisi hujja akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki dukiya ta gwamnati ta musulunci ya baiwa mu'allafatu qulubum waɗanda kuma wadatattu ne masu wadata ya kyala kuma wasu waɗanda sun fi su kidam sun fi su dadewa ko sun fi su fuska a musulunci waɗannan wasun su ma sun musulunta ne sanda suka ga suka ga haza kamar shi Suhail dan Amr yana ba da labari da kanshi kamar da yake cikin littafin Ibn Abdul Barri na Al-Isti'ab cewa wata rana aka ba da labarin shi cewa umar ya zo yana ganawa da mutane sai ya ta ganawa da mutane yana shigar da su based on yana lura da suwa suka riga musulunta sai ya ce ku shigo in an sake ya gama ganawa da nan sai kuma suwaye kuma na kusa da su ya kyala waɗannan mu'allafatu qulubun ya basu a baya sai suka jawo shi sai shi sai Allah amurka ce masu kar ku jawo shi ku ka jawo kanku an kira kowa da kowa zuwa musulunci su suka musulunta mu muka kise daga baya a lokacin yake cewa in Allah ya so zan tsaya duk wani maukifi da na tsaya a shirka zan tsaya na yi wannan abin yanzu a musulunci shi sa lokacin da yake jawabi a a Hudaybiya sai na Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka bari in tsinki hakoran shi kai sake magana Annabi ya ce aka kyale shi hakoran nan za su maka amfani wata rana da aka randa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya daga cikin dattawa da suka yi jawabi mai kyau a wajen ya nuna wa mutane cewa to wanda kai yake bauta Allah ya ci gaba da bauta Allah manzo Allah sai Islam ya rasu haka kaga waɗannan mutanen sun sun suna baya baya a musulunci amma aka ba su kaman su wancan Uyayna dan Hisin da shi da Al-Aqra ibn Habis akwai kyauta ma da Sayyidina Abubakar ya musu ya ba su takarda ta wasu filaye cewa ya kyautar musu da filayen kuma dan khattab ya shi takarda da suka nuna mishi ya ga yace ba za a baku ba kuma dole haka ta zauna har suka ji haushi suke cewa su ba su sani ba shin wai shine shugaba ko ko abin nan ko ko Umar ne Abubakar ne shugaba ko Umar da haka dukansu kamar ikramatu na Abu Jahl wanda ma sai da ya gudu sannan ya dawo ya musulunta sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin littafin Al-Fawaid na Yaqub al-Jassas ya taɓa mafarki ya ga Ummu Salama cewa na ga ra'aitu li Abi Jahl izqan fil janna na gane wa Abu Jahl izq da abin nan nonon dabino a aljanna lokacin da Ikrima ya musulunta sai ya ce mata ya Ummu Salama hadha huwa wannan shine fassarar mafarkin nan ga dukansu mutane suka musulunta a makare amma aka ɗauki dukiya aka ba su saboda buƙatar da ake da ita a musulunci ta ainihin wato a samu fahimtar juna su da al'umma su gane musulunci su yadda su zauna to har yanzu ana iya bayarwa idan shugaban musulunci ya ga cewa da dama da bukata sai na umar a zamanin shi ya daina ba su mu'allafa ta kulubu ya daina ba su wani abu na musamman ya ce yanzu musulunci yana da ƙarfin da bai bukata ya lallashi kowa su dole mutum ya shiga in ya so shiga don raɗin kanshi in kuma ya ƙi shiga a mai hukuncin da ya cancanta a bisa da shari'a da haka a lokacin shi sai dai na bayarwa da haka ne sai malamai suke cewa to a sa'ad da musulunci zai samu ƙarfi da ɗaukaka a wannan lokacin babu laifi a ƙi bayarwa mu'allafa tuƙulubu musamman idan akwai wanda suka fi su bukata ko kuma akwai ƙarancin abin da za a bayar wanda ba zai isa a ba saura su kuma su samu ba amma a sanda musulunci bai da ƙarfin da yake da shi babu laifi a basu to shi sa ake basu din insha Allah kamar yadda zamu zo mu ji kuma a wannan hadisi na gaba da malai yake cewa wa arrafi ibn khadij qala a'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aba sufyan ibn harb wa safwan ibn uyayna wa inat ibn hisn wal aqra ibn habis kullu kullu insanin minhum mi'atan min al ibl وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبي بين عيينة والأقراء فما كان حسن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع عباس ابن مرداس ابن أبي عامر وندا داني خنساء مواقيا نكمين أبو بيدا يكي فدا kamar da ya tabbata a tarihanci yana daga cikin sadat manyan mutane a kabilar ta banu sulai a jahiliya an ce yana daga cikin waɗanda suka haramta shan giya baya shan giya yana cewa aka ce mashi ba ka sha giya ba sai ya ce a'a la yadkhulu jawfi shay'un yahulu baini wa baina aqli abadan yace ya rantse da Allah ba zai bari wani abu wanda zai shiga tsakankanin shi da hankalin shi ba zai bari wani abu ya shiga cikin cikin shi ba yace la akunu sayyida qabilati sabahan wa safihaha masa'an ni ba zai a ce da safe na fito a matsayin jagora da yamma kuma a je club na shiga na sha giya kuma na zama kamar wani sabon tababbe ko kowawa kuma wakaci ba da haka shi baya shan giya to babban jarumi ne cikin jarumai yana da waƙoƙi daga cikin mawaka ne na jahiliya akwai tarihin musuluntarsa wanda ibnu kathirin ya kawo shi a cikin albidayatu wan nihaya bai ma ya rubuto a cikin dalailin nubuwa wanda aljani ne ya mashi magana ya nuna mai kyan musulunci ya tafi gun gunkin su gunkin ya zama bayi da wata wadda katakus doguwar kisa ce ne sananniya to shine wannan kisa ta hadisi da cikin sayin muslim kisarsa ce shine ce daga rafi bin khadij qala rafi ya ce a ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ba sufiyan ibn harbin annabi ya ba abu sufiyan ibn harbin da shi da da Safwan ibn Uyayna Umayya da Safwan dan Umayya dan Umayya da Uyayna ibn Hisn wal Aqra ibn Habis waɗannan mutanen Annabi ba su kullu insanin minhum mi'atan min al ibl kowa a cikin su Annabi ya dauki raƙumi guda 100 ya bashi wa ta Abbas ibn Mirdas duna zalika sai shi Abbas sai aka bashi nashi bai kai haka ba faqala Abbas ibn Mirdas sai Abbas ya ce Uh, Abbas in ba na manta bayar shekara ta goma sha takwas bayan hijira shi ma akwai riwaya hadisinsa a cikin sunan Abi Dawud da Ibn Maja. To wannan Abbas uh, uh, kamar da muka ji babban jarumi din nan dan gidan Hansa'u shi bai zauna Makka ko Madina ba daga ƙauyen su wani ƙauye kusa da Basra yake zuwa in suka zo aka yi jihadi sai su koma an yi Hunain da su an yi Fathu Makka da sauransu yakan zo da sojoji kamar mutum ɗari bakwai. cikin jarumin mazajensa to an zo an gama wani yaƙi za a koma sai aka ba su aka ba waɗancan mazaje kowa raƙumi ɗari shi kuma sai aka bashi bai kai ɗari ba riwayoyi sun bambanta wasu sun ce sittin wasu hamsin wasu makamantansu almuhim dai aka bashi wanda bai kai yawan nasu ba to sai ya fushi sai yake faɗa a waka yana cewa ataj'alu nahbi wa nahbal ubaidi baina uyainata wal aqra'i ya za a sanya nahab shine wato ganimarsa da ganimar ubaid ubaid din sunan dokin sa ne da aka ake ce mashi farisu ubaidin mahayin ubaid wani doki ne da ya shahara da shi baina uyainata wal aqra'i a sa nawa ya zama tsakankanin na uyaina da kaman wato kaman dan wani ƙari akan nasu bai kai yawan nasu ba فما كان حسن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع يتي يتي فما كان حسن ولا حابس ده حسن ده حابس وينت حسن ده ده حابس واتو بن اقرا ابن حابس سو iyayen nasa ma kenan yafuqani mirdas to ai basu fi babana mirdasu ba abbas dan mirdas basu fi shi ba fil majma'i a wurin yaki basu fi shi ba wa ma kuntu duna mri'in minhu ba kuma ni kuma ban gaza ɗaya daga cikin su ba wa man tukhfidul yawma la yarfa'i ni kuma ina jin tsoron ya zama kasa na a ƙasa ne ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama domin wa man tukhfidul yawma duk wanda kai ƙasa da shi la yarfa'i ba zai ba zai dagu ba yayi ƙasa kenan gaba ɗaya qala mai riwaya yace fa atamma lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mi'atan min al ibil sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika mashi nashi ɗari mi'a din rawahu muslim wal ubayd ismu farasin lahu wannan yana ƙara nuna mana wato yadda dukiya take da tasiri wajen shiga zakatan mazaje shi yasa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal faqaru akhsha alaikum yace wa al'umma ni bana je muku tsoron talauci amma ina je muku tsoron Allah ya baku duniya ne sai ku koma ya dribu ba'dukum riqaba ba'd ku kuma kuna kashe junanku kamar yadda ya ta faruwa da al'umma musulmai tsawon zamanna kamar yadda kuma muke iya gani yanzu a wannan rayuwa tamu yadda dukiya take da tasiri wajen canza tunanin mutane da canza ra'ayinsu ko addininsu ko matafiyarsu mazansu da matansu yaransu da manyansu illa man asan Allah babu shakka dukiya kuɗi wadata arziki na da tasiri kwarai wajen ra'ayin mutane yasa musulunci yake ba da muhimmanci wajen tasrifi na dukiya yadda za a yi abin da ya kamata da ita ta fuskar rabon arziki ta fuskar kasuwanci ta fuskar bashi da riba da gado da da dukkanin nau'o'in al'amarin dukiya musulunci bai kyala komai ba sai da ya zo da ka'ida akan rance akan bashi akan jingina akan kasuwanci akan gado akan riba da riba akan komai da ya shafi dukiya musulunci bai kyale ba saboda haɗarin dukiya da kuma alaƙata da zuciyar ɗan adam da kuma yadda ka buga da mutane ka raya da su ba za ka raba su da son dukiya ba ɗan adam yana da wannan ra'ayi na wa jama'a fa'au'a yana so ya tara kullum ya ƙara tarawa ya tara ya tara ya zama cewa ya fi kowa tari da ka kalla ka ga waɗannan mutane da irin yadda manzala sai islam yake da kwarjini da karama da ainihin wato ƙarfin imaninsu da yadda da shi amma ake samun irin wannan tuntuɓe da rashin kawaici akan dukiya wannan ba anan wurin kawai faru ba ya faru a hunain ansaru sun yi shi wancan zulhuwai sirama kamar yadda ya tabbata ibn hajar ya faɗa akalla su biyo manzala sai islam irin wannan rashin arzikin da kuma kalli su kansu ansaru da muhajiru na waɗanda suke wato musulunci ya riga ya zauna a zukatansu amma har da su suka samu wannan zaniya to ballantana kuma mutanen wani zamani kenan ballantana kuma wani shugaba daban wanda ba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashe dan an tuhuma wani shugaba ko wani sarki ko wani babban jami'in gwamnati ko shugaban wata ma'aikata ko darakta na wata hukuma wasu suna tuhumar shi da wani cin kuɗi ko wani abu to ba fakan shi faru ba shi dai ya kokari ya zama tsakanin shi da Allah bai ci kuɗin ba in kuma ya ci to ya san fa akwai matsala wanda duk ya ci dukiyar al'umma da aka ba shi riko to ya sa kanshi a cikin matsala ba yar kankano ba Allah ubangiji ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wal mu'allafatu qulubuhum nau'ani waɗanda ake tattalin zuciyarsu mutum ne iri biyu kafirun wa muslimun akwai kafiri wanda ake sa ran ya shiga akwai musulmi wanda ke ciki dan cikin gida malam ya ce فالكافر إما أن يرجى بأطيته منفعة يذما أنا سارن إذن أنباش ذا أسام أنفاني wani irin amfani ka islamihi kamar ya musulunta au daf'i madarratihi ko amfanin tunkuɗe cutarwarsa idza lam yandafi illa bitalika in ya zama ba za a iya tunkuɗe cutarwarsa ba sai in an bashi wal muslimul muta' musulmi wanda yake yana da mabiya yana da magoya baya a cikin al'ummarsa yurja bi atiyyatihi al-manfa'a aidan wanda ake sa ran idan an bashi shi ma a samu amfani kaman kaman mene ka husni islamihi kaman musuluncin sa yayi kyau au islami nadhirihi ko kuma wani irin sa ya ji labarin ai ana girmama masu irin wannan siffar shi ma sai musulunta kaga shi da al'umma shi kenan gaba daya aw jibayatil mali mimman la yutihi illa li khawfin ko kuma a sanadiya haka shi zai taimaka an so dukiyar musulmai wata ke hannun wani wanda ba zai bayar ba sai in ya tsorata aw nikaya fil adu ko kuma ya taimaka musulmai wajen wato daukan mataki akan abokan gaban musulmai wajen yaki kenan aw kaffi dararihi anil muslimina ko a tunkudar da cutarwarsa daga musulmai idan lam yankafi lam yankaffa illa bidhalika in ya zama ba za a iya tunkuɗe cutar wasa ba sai ainihin wato da irin wannan ɗin da, da ainihin wato a bashi ɗin abinda ake nufi da shi ne aiki ne akan shugabannin musulmi masu kula da dukiyar musulmi su zama suna da ainihin wato hangen nesa hangen nesa akan me za a yi da dukiya me ya kamata a yi da ita wanda zai dawo da musulmai da maslaha malam ya ci gaba da cewa wa hadha an-naw'u min al-ata wannan irin bayarwan na biyu din nan musamman wanda za a dauka a ba wani mai wadata kuma kamar a kyala talaka wa in kana zahiruhu ko da yake a zahirin sa zaka ga kamar i'ta'ar ru'asa kamar an baiwa shugabanni watar kal du'afa an yi watsi da masu rauni su ba a basu ba kamar ya fa'alul muluk kamar yadda sarakuna suke sarakuna haka suke su kara mai karfi karfi mutum ne yana da karfi kuma an tashi sai a kara mai an san tashi rabon ragunan layya ko abincin azumi ko wata zakka ko wasu kyauta suna ba wanda kuma yake da shi ne sai ga mutum yana da dukiya amma kuma da azumin nan sai a bashi rabin trailer shinkafa ko a ɗauki rago guda hamsin a bashi da sallah ga kuma wasu wanda ba su da koda naira hamsin hamsin duk ba a basu ba shi kuma a ƙara mashi ƙari a kan ƙari a dinga ɗaukan kyauta ana ba gwamna a dinga ɗaukan kyauta ana ba sarki ko ana ba minista ko sanata ko waye ba a bai wa talakawa ba kaga wannan shine irin ta sarakuna kenan yace to duk da yake sun yi kama da juna fal a'malu bin niyyat sai ya zama kowane aiki za a yi mai fassara ne gwargwadon niyyar wanda ya aikata aikin wanda ya baiwa sarakuna da suke ɗaukan dukiya suna baiwa masu kuɗi ɗan uwansu da wata niyya suka ba su da niyya kawai sun ba su kaɗai ko ko sun ba su don su raba wa sauran talakawa wanda suke ƙarƙashinsu to gwargwadon niyyar gwargwadon hukuncin fa idza kana al-qasdu bi dhalika maslahatan lid-din wa ahlihi in ya zama manufar haka wani abu ne da zai zama maslaha abu mai kyau ga addini da kuma ahalin addinin kana min jinsi a tsa'in nabi sallallahu alaihi wasallama wa khulafai zai zama to ya zama irin jinsin bayarwa kyauta da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da kuma halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu wa in kana al-maqsud in ku ya zama manufa al-uluwa fil ardi wal fasad samun ɗaukaka a bayan ƙasa da ɓarna kana min jinsi a ƙwa'i fir'auna to ya zama irin kyautar fir'auna kenan kamar mene kenan da irin da Allah yake cewa inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yadhbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin aga shi fir'auna barna yake a bayan ƙasa yana barna ta hanyar ya dinga jawo manya a jiki yana ainihin ƙara abin nan mai da talakawa su zama abin nan a ƙasa su zama a ƙasa sai ya ci gaba da girmama manyan shi talakawa kuma yana ƙara mai da su ƙasa yana ƙara bautar da su to irin wannan jari hujjar idan dan shi ake baiwa manya damammaki a hana talakawa to ya zama irin na fir'auna wa inna ma yunkiruhu zuddinil fasid idan wanda ya zama an yi ne don maslaha addinin musulunci maslaha ainihin wato musulmai to babu wanda yake inkarin irin wannan sai wanda yake da addini maras kyau wanda yake addinin shi ba mai kyau bane ka dhil khuwaisira kamar wancan dhil khuwaisira alladhi ankarahu ala nabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya manzon Allah inkari yace annabi a ji tsoron Allah din nan hatta kala fihi ma kala har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi maganar da muka ji an ce annabi ya faɗa wato game da shi wancan mutumi din to ina ganin bari mu saurara a nan saboda ƙwarewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda mala yake cewa wa kaza hizbuhul khawarij ankaru ala amirul mu'minina ali radiyallahu anhu ma qasada bihi al maslahata min at tahkimi wa mahaw wa mahaw wa mahaw ismihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته